إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كرات من وانا مكرنتا من البركة مكرنت ابن تيمية يومنا رانا الحميس وشتيدي دي رانا أشرن قوة rabi'ul al-awwal hijira 1445 wanda ya daidai da ranar biyar ga watan goma 2023 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh al-doktor mahmud ahmad tahan rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine majalisi na nawa na majalisin karshe can ma ban rubuta ba wa yake rike da adadin majalis wanga na ga ko zama arba'in da shida ko da arba'in da bakwai ko da takwas ne nasu majalisi na arba'in da shida abin nan da bakwai ko da takwas wajen rubuta dai ma rubuta daidai wanda yake son ya sani ya duba na mance adadin majalisin arba'in da bakwai ko arba'in da takwas muna cikin albabin rabi babi na hudu na ƙarshe kuma a cikin littafin wanda yake magana akan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi isnadi da abin da yake da alaka da da isnadi karkashin babun muna fasalin farko babun yana dauke da fasali biyu ne to karkashin babu muna fasalin farko alfasalul awwal wanda yake magana akan lata'iful isnad wanda karkashin fasalin za mu tashi gaba na shida za mu tashi gaba na shida a baya mun karanta gaban farko isnadul ali wa nazil mun karanta na biyu al-musalsal mun karanta na uku ruwayatul akabir anil asabir an karanta na hudu ruwayatul abna anil aba a na biyar kenan ko an karanta na biyar na farko shine al-isnadul ali wan nazil na biyu shine al-musalsal na uku shine ruwayatul akabir alal asayir haka ne ku taya ni duba na hudu ruwayatul aba anil abna na biyar ruwayatul abna anil aba wanda muka yi na karshe na hudu ruwayatul aba'i anil abna na biyar ruwayatul abna'i anil aba yana yau na shida ne za mu tashi haka ne don ka ayi kuskure ne yana za mu tashi a almudabbaju wa ruwayatul aqran المدبج ورواية الأقران مدبج دكما الأقران رواية الأقران ما أكي نفي دور نان زي ما زي وانا بياني أو جن تعريفي يتش أولا نفرق تعريف الأقران سند ما أكي نفي دا الأقران وجن سنرور يا كساشي جدا بيو فقرة ألف ده فقرة تبع فقرة ألف ذات تعريفي لغة فقرة تبع ذات تعريفي استلاهي كلام فقرة ألف يتي لغة كلام معنى الأقران لغة اللغة اللاربتي شيني الأقران جمع قرين الأقران جمع لنا قرين بمعنى المصاحب قرين شيني المصاحب وان يكي تفيا تارد متو wanda yake abokantakar ka koyaushe yana tare da kai shine alkarin shi yasa Allah ta'ala yake cewa a Qur'ani wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya karkace daga ambaton Allah mai rahama za mu kayyade masa wani shaydani na musamman fa huwa lahu qarin sai ya zama qarin ɗinsa ana ya zama wanda koyaushe yana tare da shi duk inda yana tare da shi bambancin alkarin wa sahib sahib shine abokinka wanda ka mai da shi abokinka kuna abota amma amma sahib shine wanda yake bibiyarka a gane shi binka yake yi ko da sanka ko ba da sanka shi yana abokan takarka ne yana tafiya tare da kai yana da zamtarka a duk inda kake ba lallai zama tsakaninku akwai abota ba watakila ba kama san da shi ba misali watakila ma ba kamar shi karini na shaidanin da Allah ya ce za a kayyade ma duk wanda ya karkace wa alkur'ani za a kayyade masa shaidani wanda bai ma san akwai shaidanin tare da shi amma kuma yana tare da shi a wannan shi musahib ne ba sahib ba akwai al-musahaba akwai kuma as-sahaba ya ce to ma'anan ƙarin shine al-musahib wanda yake zama abokin tafiyar ka yana tare da kai koyaushe duk inda kake yana tare da kai kama fil qamus kamar da zo a cikin al-qamus juz'i na hudu shafi na 260 ba ma'anar qarin a istilahan a istilahi shine al-mutaqaribuna fi sinni wal isnad sune waɗanda suke da kusanci da juna a shekaru haka kuma a tabaka ta isnadi suke da kusanci da juna a wajen isnadi ya sa lamba don yi karin bayani ya ce almutaqaribu fil isnad abinda ake nufi da almutaqaribu fil sin wannan ai a zahiri yake wanda kuke da kusanci na shekaru ya baka shekara ɗaya ko biyu ko uku kaga duka za ku tashi tare tsarukun juna kuke to amma almutaqaribuna fil isnad shi yake bukatar karin bayani shi yasa lamba yace at-taqarubu fil isnad kusanci da juna a cikin isnadi shine an yakunu qad akhadhu an shuyukhin min tabaqatin wahida su kasance sun karbi ilimi daga malaman hadisi daga tabaka guda daga tabaka guda to kaga sun zamo al-mutaqaribuna fil isnad to wannan shi ake nufi da al-aqran waɗanda suke suna da kusanci da juna ta fuskan shekaru ko kuma wato tsarakun juna ne a wajen shekaru ko kuma a wajen isnadi karba daga wajen malamai na tabaka daya ثانيا نبي تعريف رواية الأقران سند رواية الأقران من أكل في دئته يتي شيني أن يروي أحد القرينين عن آخر shine ɗaya daga cikin tsarakun guda biyu ɗaya ya ruwaya daga ɗaya tsarakku ne ta fuskan shekaru ko kuma ta fuskar tabaka sosai kuma ɗaya ya ruwaya daga ɗaya duk suna amsa daga malamai guda dukkanin su almajirai ne na malami ɗaya ko wasu malamai wanda suke tabaka ɗaya amma kuma sai su dawo tsakaninsu wani ya rika yin ruwaya daga wani to kaga an samu ruwayatul aqran ma'ana mutum yana yin ruwaya daga tsaransa mun fahimta kuma da misali a kaddara yanzu ku kuna karbar karatu daga wajena to kuma tsakanin ku sai wani ya karba daga wani a ganin ku aqran ne tunda kuna karban ilimi a guri daya daga mai koyarwa daya to kuma tsakanin ku kuma sai mutum ya zama yana mukaddara a ce hadisi nake baku mu koma kamar zamanin ruwaya kamar ni ina ba ku ruwayar hadisi ne to kai kuma sai ka koma kuma kana ruwaya daga wajen karin ɗinka misali ya je wani guri ya samu hadisan da baka da su sai ka ruwaita daga gare shi an samu ruwayatul aqran ruwaya ta tsarku ina fata an gane wannan yace mislu misalin ruwayatu Sulaiman at-Tamimi abin at-Taimi misalin ruwayar Sulaiman at-Taimi an Mis'ar bin Kidam wadda yake yi daga abin nan mis'ar bin kidam fahuma qarinani da kuma su su biyun abin nan ne qarinani ne ɓarukun juna ne lakin la na'lamu li mis'arin ruwayatan an tamimi an taimi yace sai dai ba mu san ruwayar mus'ar daga taimi ba shi dai taimi suleiman at-taimi yana ruwaya daga me daga mis'ar wannan ruwayatul aqran ce sai dai ba a samu shi mis'ar din yana ruwaya daga me daga at-taimi ba to wannan shine misalin ruwayatul aqran in ka gane wannan shikenan ba wani abu bane mutum ya ruwaya daga tsaransa wanda suke tsararku 'yan shekaru ɗaya ko 'yan tabaka ɗaya almajirai ne amma kuma tsakaninsu wani ya rika ruwaya daga wani ko su rika ruwaya daga junansu falisan gaba ta uku ta'arifin mudabbash sanar da me ake nufi da almudabbash shi ma ya kasa shi gida biyu akwai ta'arifi na lugha akwai na istilahi alif lughatan a lugha in aka ce almudabbash ismu maf'ulin ne ismu maf'ul ne kun san mai ismu maf'ul a lugha min at-tadbij daga at-tadbij ne bi ma'ana at-tazyin tadbij da ma'anan at-tazyin shine yin yin ado da kwalliya shine tazyin ko kuma kawatawa at-tazayyun da kuma tazyin abin tazayyun shine yin kwalliya da ado tazyin shine wato kawata abu da kuma yi masa kwalliya والتدبيج to shi kalmar at-tadbij din mushtaqqun min dibajatay al-wajhi an tsago kalmar ne daga wato muƙamuƙin mutum guda biyu su ne dibajatai alwashi wannan bannan ne musanna ne dibajatai ni ne aka cire nunin saboda idafa ai alhaddai ne ana nufin hadd ɗinsa guda biyu mukamukunsa guda biyu kun gane wa ka'annal mudabbaju wa ka'annal mudabbaja summiya bi zalik bi tasawur rawi wal marwi anhu yace to ka ce dai al mudabbaj an kira shi da wannan sunan ne saboda tasawi da aka samu daidaito da aka samu na arrawi wal marwi anhu daidaito da aka samu na mai ruwaya da wanda ake ruwaya daga gare shi sun samu daidaito da juna kama ya tasawal haddani kamar yadda mukamuki guda biyu suke daidaita da juna mukyanka na dama da mukyanka na hagu a wani hausa kenan tatacciya su wasu ba su da mukke sai da su ce mukamuki mukamukinka na dama da mukamukin kar wani ai jam'i ne kenan tsantsar hausa mukke yawwa mukyanka na dama da mukyanka na hagu kaga ai duka tare suke tsarukun juna ne da ka samu wani bai fi wani girma amma ma an ga mukyanka na dama ya fi na hagu girma to sai an tambaya wani cewa haƙuri kake to kaga suna da daidaito da juna shine yace kama ya tasawal khaddani kamar da mukamukin mutum guda biyu suke daidaito da juna to daga nan aka samu wannan kalmar ta at-tadbij daga dibajitayil washe ne to shi kuma hadisin sai ake kiransa mudabbash ake kiransa almudabbaju almudabbaju almudabbash wannan aluga istilahi kuwa an yarwil qarinani kulla wahidin minhuma anil akhar kaga sabanin wancan na farko shi wannan abokanan haɗin guda biyu kowanne qarin ne na dan uwansa amma kowa ya rika yi ruwaya daga wani saɓanin na farko ɗaya ne zai yi ruwaya daga daga ɗaya ɗayan ba zai yi ruwaya daga gare shi ba wanda aka ba da misali suleiman attaimi yana ruwaya daga mis'ar bin kidam amma shi mis'ar baya ruwaya daga me daga taimi to amma shi mudabbar kaga kusan suna da kusanci da juna duka ruwayatul aqran ne amma bambancin shine wannan ya kace ruwayatul aqran ɗaya ne yake ruwaya daga ɗaya za ka ce al-mudabbaj kowanne yana ruwaya daga wani shine ce an yarwiyar abin nan an yarwiyar qarina ne kullu wahidin minhuma anil akhar kowanne ya rika ruwaya daga ɗaya rabi'an gaba ta hudu amsilatul mudabbash amsilatul mudabbash wato misalai na hadisi da ake cewa al-mudabbash duka don mun yi shi a karatunmu na baikuniya mun manta ne dai mun yi shi a baikuniya ko akwai mun iya tuna baitin yawa a baikuniya ina ga baiti na 27 ne a karatun baikuniya ya ce wa marawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi wa marawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi to mun bi ta kan baitin karatun baikuniya kuma mun yi dogon sharhi akai mutu ya koma zai ji bayanin da muka yi can sai ya kara da wannan sai kaga abubuwan sun fito da kyau kaga nan a takaice ne za a baka ta in ka koma za ka ji bayanin ma watakila ya fi nan faɗi ya ce to amsilatul mudabbaj amsila a kansa alif na farko fi sahaba a cikin sahabbai a cikin sahabbai shine ruwayatu aisha an abi huraira ruwayar na na aisha daga daga abi huraira ruwayatu abi huraira an aisha da kuma ruwayar abi huraira daga aisha ga kowa yana ruwaya daga wani wannan misali a cikin sahabbai ba fi tabi'in a cikin tabi'ai ruwayatu zuhuri an umar bin abdul aziz wa ruwayatu umar bin abdul aziz an zuhuri ruwayar imam zuhuri ibn shahab az-zuhuri daga umar ibn abdul aziz khalifan nan na daular amawiya na khalifa na wanda aka yi shi mai mai adalcin nan ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري da kuma shi ma ruwayansa daga zuhuri tsakaninsa da zuhuri kowa yana ruwaya daga wani jimin uku fi atba'i tabi'in a cikin tabi'ut tabi'in ruwayatu malik an al-auza'i wa ruwayatu al-auza'i an malik an malik ruwayatu ruwayatu malikin an al-auza'i ruwayar imamu malik daga imamu al-auza'i wa ruwayatu al-auza'i an malik da kuma ruwayar auza'i daga imamu malik to kaga kowanne nan mudabbaj ne an fahimta a cikin sahabbai tabi'ai da kuma atba'u tabi'i wancan na farko shine kuma ruwayatul aqran muna iya bambanta su ko yawwa to shine khamisan gaba ta biyar min fawaidihi to me fa'idar sanin wannan ilimin to yana da fa'idodi da yawa daga ciki ya kawo fa'ida guda biyu ana shine Allah ya zunna Allah ya zunna ziyada fil isnad kar a yi tsammanin ƙari a cikin isnadi kar wani ya yi tsammanin an samu ƙari a cikin isnadi domin ya sa lamba zai ƙarin bayani ya ce li'annan asla an yarwiyar tilmizu an shafihi domin abin da yake shine asali ɗalibi ya yi ruwaya daga mai daga malaminsa fa iza rawa an qarinihi to idan aka ga yana ruwaya daga abokin karatunsa qarin ɗinsa wanda suke qarin ne wajen isnadi ko qara akran ne wajen isnadi ko kuma wajen shekaru rubbama zanna man lam yadrus hadha nau to so da dama wanda bai karanta wannan nau'i na ilimin hadisi ba zai yi zaton anna zikr al-qarin ambatan qarini da akai a gurin al-marwi anhu wanda akai ruwaya daga gare shi ziyaratun min an-nasikh ya tsammanin ƙari ne daga mai kwafawa wajen mai kwafi mai kwafi ne ya zo da wannan ƙarin to dan gudun kar a yi wannan zaton shi yasa aka ware wannan ilimin dan ka san akwai riwayatul aqran in ma ka ga irin wannan to ka je ka yi bincike ka gani in ba irin wannan bane ba na biyu Allah ya zanna abda Allah ya zannu Allah ya zanna ibdalun ko ibdalu ainin bil waw Allah Allah ya zanna ibdalu ibdalu an bil wawi ibdalu an bilwawi ka gane karatu? na'am kada a yi tsammani na farko Allah yi zanna abin na aziyada fil isnad kar a yi tsammanin an samu ƙari a isnadi wanda kuma Allah yi zanna ibdalu an bilwaw kar a yi zaton an musanya an ne da wawun an samu musanyar an an ɗauke ta an kawo wawun a gurinta ko kuma wawun ne a gurin aka musanya shi da an asali gurin wawun ne sai aka musanya shi da an kar a yi tsamanin haka ya sa lamba ya ce ayi Allah ya tawaham al'abin nan Allah ya tawaham sami'u aw al-qari'u li hadha isnad kada wanda yake sauraro ko yake karatun wannan isnadi ya samu wahamin anna aslar ruwaya cewa asalin ruwayar ga yadda take haddasa na fulanun wa fulan wane da wane su suka ba mu wannan hadisin fa aqta sai ya kuskure fa qala sai ya ce haddasana haddasana fulanun an fulanin kar su yi tsammanin fulanun ne wa fulan fulanun wa fulanun sai aka kawo aka kuskure aka maimakon a sa wawun sai aka sa an sai aka samu ibdalu an bil waw kun gane wani zai yi tsammanin haka saboda ya ga aqran ne tsakaninsu qarinani ne to nan da aka ce wane an wane sai ya tsammani wane wa wane ne fulanun wa fulan ne aka kuskure aka ce fulanun an fulan don kare wannan tsammanin to shi yasa to abin da aka zo da wannan ilimin amfaninsa kenan da wasu amfanunuka da malamai suka ambata don kar mutum ya samu wannan wahamin kenan in ka ga an din to kar ka samu wannan zaton ka je ka bincika ka gani in ba ruwayatul agharam ba ce sadisan gaba ta shida ashharul musannafati fihi mafi shaharar littafai da aka wallafa a wannan ilimin alif na farko akwai al-mudabbaj li qutni sannan akwai riwayatul aqran li abi shaykh al-asbahani al-asbahani al-asbahani sai as-sabiq wallahiq as-sabiq wallahiq mun san sabiq shine wanda ya gabata wanda ya riganya allahiq wanda ya zo daga baya wanda ya riske wanda ya wanda ya riske wani shine lahiq wanda ya gabaci wani kuma shine sabiq to amma mai ake nufi da shi ana yace ga ta'arifi na alif awwalan na farko ta'arifuhu ta'arifin wannan as-sabiq wal lahiq da alif lughatan alugha as-sabiq as-sabiq ismu fa'ilin min min as-sabq ne ismu fa'ilin ne is is abanna السابق اسم فائل من السبق daga abin nan asabku shine riganya wani ya riga wani bi ma'anar mutaqaddim da ma'anar magabaci wanda ya gabaci wani wallahiqu shi ma allahiq ismu fa'ilin ne min allahaq daga allahaq riska bi ma'ana almutaakhir wanda ya zo daga baya ya riski wani wal muradu bi dhalik amma abinda ake nufi da wannan abinda ake nufi da shi arrawul almutaqaddimu mautan marwaici wanda ya gabaci waninsa ta bangaren mutuwa ma'ana ya riga ya riga waninsa mutuwa arrawi almutaqaddimu mautan wanda yake ya gabaci waninsa a wajen mutuwa sannan warrawul mutaakhir mautan warrawul mutaakhiru mautan da marwaicin da shi kuma mutuwarsa ta jinkirta daga na farko wancan ya riga wannan mutuwa to wanda ya riga mutuwa shine as-sabiq wanda ya mutu daga baya shine mai allahiq a addu'ar makabarta wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma insha Allah za mu riske ku istilahan abin nan ba istilahan a istilahi shine an yashtarika fi ruwayati an shaykhin isnani taba'ada ma abin nan taba'ada ma baina wafatihima an yashtarika fi ruwayati an shaykhin isnani taba'ada ma baina wafatihima a samu mutum biyu sun yi tarayya wajen ruwaya daga wajen wani malami wanda kuma tsakaninsu su su biyu a samu tazara mai nisa wajen mutuwa an gane a samu wajen shekara ɗari ko sama da haka tsakanin mutuwarsu wannan ya mutu sai bayan shekara ɗari wancan ya mutu kuma a samu duk sun yi ruwaya daga malami guda kaga abu mamaki ne kun gane tsakaninsu shekara ɗari tsakanin mutuwar wannan da mutuwar wannan samu shekara ɗari wa tare da hakan kuma a samu su duka biyun sun yi ruwaya a wajen malami guda da wannan zai iya sa wani ya tsammanin akwai inqita'i a wajen isnadin ko wani dalili da ya kama da haka to shi yasa aka kawo wannan ilimin dan a san haka tana iya yiwa kamar yadda ta yiwu din kamar yadda za a kawo mana misalai akan wannan mun fahimta to da shi ake nufi mutum biyu su yi tarayya wajen ruwaya daga wajen wani malami kuma a samu tsakaninsu ba tsakaninsu da malamin ba fa ku kiyaye ba tsakaninsu da malamin ba a tsakaninsu sun su biyun da suka yi ruwayar kamar yanzu ku gashi misali a kaddara kun yi ruwaya a wajena to sai a samu ko biyun nan an samu shekara ɗari tsakanin mutuwar ko sama da haka za za a yi mamaki to ya za a yi siyarwa wajen malami guda alhali tsakanin mutuwarsu shekara ɗari to sai a nuna maka hakan tana iya yiwa ta ya zai yiwu to za ka ga bayani gashi nan insha Allah a cikin misali thaniyan misaluhu misalin irin wannan alif na farko muhammad bin ishaq as-siraj muhammad bin ishaq as-siraj ga lamba na malam yasa wulida as-siraju sanad 16 abinnan sanad 16 abinnan abinnan 16 wa mi'atani ya rasu a shekara ta 216 wato wufiya sanad kuma ya rasu a shekara ta سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة يا رسول الشكرة تشاء أظن تشاء أري أكو لشاء أكو آه فيش الشكرة تقريبيو دشا شدا يا كما رسول الشكرة تا دري أكو دشا أكو وعاش كنا يا رايو شكرة نوا أو kenan ya rayu abin nan saba'un abin nan saba'un wa tis'ina sana asha saba'un wa tis'una sana ya rayu shekara saba'in abin nan tis'in da bakwai ɗari ba nawa kenan ɗari ba uku shekara ɗari ba uku ya a duniya to shi wannan muhammad bin ishaq as-siraj ishtaraka fi riwayati anhu an samu waɗanda suka yi tarayya da juna wajen ruwaya daga wajensa al-bukhari wal khaffaf imam al-bukhari da imam al-khaffaf al-bukhari wal khaffaf duka sun yi ruwaya daga wajensa shi wannan malamin وبين وفاتهما مئة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر فكان كان متور سوبيو فكان متور بخاري ده خفاف أقول مئة وسبعون أنسى وشكرا دري ده سبعين وثلاثون سنة كو مئة, وص... مئة وسبعون وثلاثون سنة شكرا دري ده ثلاثين ده بقوي na faɗa daidai bi'atun wa sab'un wa salasuna sana shekara 137 tsakanin mutuwarsu au aksar ko fiye da haka ba kamar da aka samu sabani a wajen malam to sai yasa lamba na yace tufiyal bukhari bukhari ya rasu sanad 52 wa 600 ya rasu a shekara ta 652 to wannan kuskure ne wajen bugawa kidan ku juyo shidan ta koma kamar ku jirkita karatun kawai ku juya shi haka rubutun ku juya gabas ta koma dama ta koma hagu yawwa yawwa dai san sankan sisi ne sai aka rubuta aka rubuta sisan sankan dai kenan jirkitawa ne ake kenan nan an rubuta 652 alhali 256 ne kun kiyaye buhari ya rasu a shekara ta 250 ده شدا وتوفي أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري شكما يا رسول سنة ثلاث آه وتسعين وثلاثمائة يا رسول الشكرة لدي أكو da tisi'in da uku wakila wasu suka ce arba'un wasu suka ce wakila khamsun wa tis'una wa mi'a wasu ma suka ce a ya rasu a shekara ta 94 wa mi'a wasu suka ce 95 wa mi'a wa abin nan wasu mi'a ku kiyaye wasu mi'a ba mi'a ba wasu suka ce 393 wasu suka ce 394 wasu suka ce 395 to mu dauki da ukun kawai shine aka samu waccan tazara da muka faɗa ɗazu shekara 137 tsakanin mutuwarsu bukhari shekara ta 256 shi kuma shekara ta 300 ku gane tazaran 393 tsakanin mutuwarsu kuma aka samu sun yi ruwa wajen malami ɗaya wanda shi ne muhammad bin ishaq as-siraj to wannan kaga akwai abin mamaki akwai abin mamakin da wani zai iya sa ya tsammana akwai in lalle an share wasu a isnadin alhali ba a share kowa ba ba bayan wannan akwai al'imamu malik ishtaraka fi ruwayati anhu waɗanda suka yi tarayya daga wato suka yi tarayya wajen ruwaya daga imamu malik akwai az-zuhri wa ahmad bin isma'il as-sahmi akwai imamu az-zuhri akwai kuma ahmad bin isma'il as-sahmi duka sun yi ruwaya daga imamu malik wa bainahum fatihima mi'atun wa khamsun wa salasuna sana tsakanin rasuwarsa kuma akwai mi'atun wa khamsun wa salasuna sana shekara ɗari da talatin da biyar ɗari da talatin da biyar mi'atun wa khamsun wa salasuna sana tsakanin su shekara ɗari da talatin da biyar to mai janyo ce li'anna zuhuri tufiya ko kuma nan yana sai tabbatar maka da abin da ya faɗa li'anna zuhuri li'anna zuhuri ya tufiya sanat saboda shi imamu zuhuri ya rasu a shekara ta arba'in wa ishirina wa mi'a muka ce mi'atun wa arba'un wa ishirun wanda yake kawo ana mi'atun wa arba'un wa ishirun amma wajen larabci wani lokacin akan fara da kananan ne sannan aka kamar da muke karanta a durusun lugha ana farawa da kananan sannan a nufi manyan yanda yake a rubuce to haka ake bin sa wajen karanta kenan ya rasu shekara ta arba'un wa ishiruna wa mi'a وتوفي السهمي يكون السهمي يا رسول سنة تسع وخمسون ومئتان shi kuma ya rasu a shekara ta 259 na farkon 124 na biyun 259 in ka lissafa tsakaninsu shekara 100 tsakanin mutuwarsu shekara 135 to me janyo wannan shi ne cewa taudihu zalik abinda zai fito maka da wannan a fili anna zuhuriya akbaru sinnan min malik shi imamu zuhuri ya girmi malik ya girmi malaminsa kun gane imamu zuhuri ya girmi malik wanda ya ruwaya daga gare shi ya girmi malaminsa kenan kenan an samu ruwayatul akabir anil asagir wanda muka wuce a baya li'annahu min at-tabi'in saboda shi imam zuhri yana daga cikin tabi'ai wa malikun min atba'i tabi'in shi kuma malik yana daga cikin atba'u tabi'in fa riwayatu zuhri an malik to riwayar zuhri daga malik to tabaru min babi riwayat al-akabiri an al-asagiri kama marra da alisa fata za a lura da ita daga riwayar manya al-akabir an al-asagir daga kanana kama marra kamar yadda ya shuɗe ala hina anna sahmiya a yayin da shi sahami asgharu sinnan min malik shi kuma shekarunsa sun yi kasa da na malik kwarai mun gane hadha bil idafati ila anna sahamiyya umira tawilan sannan bugu da kare shi as-sahami an bashi doguwar rayuwa ya dade bai rasu ba iz balaga umruhu domin sai da shekarunsa suka kai nahwu 160 abin nan nahwu 100 sana shekarun sai da suka kai shekara 100 yana raye ya kusa kai ya kai kusan shekara 100 a raye lizalika kana hadha al-farq al-kabir yace wannan shi ya janyo wannan bambanci mai girma da aka samu bayan wafatihi wa wafati zuhuri kaga shi zuhuri ya rasu shi kuma gashi yaro sannan kuma aka Allah ba shi bugu da ƙari aka ba shi tsawon rayuwa ya dade bai rasu ba to kaga sai aka samu shekara 135 tsakanin rasuwarsa da zuhuri kuma tare da haka duka sun yi ruwaya daga malami daya wanda shine imamu malik kenan sai zama malamin a tsakiyar su yake wancan ya girme shi wannan kuma yana kasa da shi kwarai duk sai su yi ruwaya daga malami guda to sai wannan ya saurin mutuwa wannan kuma ya daɗe bai rasu ba sai a samu shekaru da yawa tsakanin su wa bi ta'birin awdah to da ta'biri wanda yake mafi haskakuwa mafi bayyanuwa fa inna rawi sabiq marwaici wancan da ya gabata ya kunu shekhan li hadal marwi anhu zai iya zama malamin wannan da ya ruwa daga gare shi kamar shi ibn shahab malamin imam malik ne ka gani kuma ya yi ruwaya daga malik to kaga ana iya samun wannan sai kasance shi abin nan marwaici da ya gabata as-sadiq wanda ya riga mutuwa ya kunu shekhan li hadal marwi anhu zai zama malami ne ga wannan malamin da ya ruwaya daga gare shi yana ya ruwaya daga almajiransa ya yi karatu a wajen almajiransa wanda shi yake nuna magabatan ba su da girman kai in almajiranka yana da wani ilimin da baka da shi sai ka koya a wajensa warrawin lahiq shi kuma marwaci wanda ya mutu daga baya ya kunu tilmizan lahu sai ya zama shi kuma ɗalibi ne ga wannan malamin sannan wa ya'ishu hadha at-tilmiz tawilan sai kuma wa ya'ishu hadha at-tilmiz tawilan sai zan kuma wannan ɗalibin ya samu doguwar rayuwa kafin ya rasu to sai a samu wannan tazara to mai amfanin kawo shi salisan gaba ta uku min fawaidihi daga fa'idodin wannan ilimin alif na farko taqriru halawati ulul isnad fil qulub tabbatar da ɗanɗano da kuma daɗin ruwayar abin nan ɗanɗanon mafi ɗaukakar isnadi a cikin zakata so ake nuna maka isnadi mafi ɗaukaka abu ne mai daɗi abu ne mai daɗi sosai don mai yasa zuhuri zai yi ruwa daga malik zai ya samu isnadi maɗaukaki ya zama daga shi sai malik ya zama daga shi zai yi ruwa daga kai tsaye daga imam malik kenan sai zama ba sai ya bi daga wani daga wani daga wani ba kai tsaye zai sabu abin nan zai yi ruwaya daga inda isnadinsa zai zama takaitacce to ana son a tabbatar da wannan taqriru halawati ulul isnadi fil qulub kar ka tsaya kana neman gajeren isnadi in dai har akwai marwayacin da kansa yana nan wanda ya ruwayar hadisa to kar ka tsaya ruwaya daga almajiransa tafi kai tsaye gurinsa kai ruwaya don ka samu isnadi ali ba sai ka ce anwani anwani anwani ba kai tsaye anwani shikenan magana tsaye to kaga isnadi ali yana da yana da abun nan yana da yana da muhimmanci sosai to dan dan a tabbatar da dandanan sa a cikin zakata shi yasa shi yasa aka tabbatar da wannan ilimin ba na biyu Allah ya zunnan Allah ya zunnan qita'u sanadil sanadil lahiq Allah ya zunnan qita'u sanadil lahiq kar a yi tsammanin yankewar sanadin wanda ya zo daga baya wanda ya rasu daga baya kar a yi tsammanin isnadin samun qati ne me kawo inqita'i me zai sa a yi wahamin inqita'i saboda ganin tazara doguwar tazara da take tsakaninsa da malamin sai a yi tsammani ko kuma ya aka yi su yi ruwaya waje guda su da malam wani kaɗan guda kenan akwai infita'i a sinadin to kar a yi wannan tsammanin shi yasa shi wancan ya sauko ya ruwaya daga almajiransa shi kuma wannan ya haura sama ya ruwaya daga malamansa bai tsaya bibiyar almajiransa ba sai tafi kai tsaye zuwa ga malaman duk da shi yaro ne amma sai ta kai tsaye wajen malamin ya ruwaya to wani in ya gani ga shekarun da ya yi tsakanin shi da malamin ko kuma a ce yanzu da wannan da shi da zuhuri duka malamin su daya kai wannan hanya wannan ba zai yi ba da sai ka bincika ka ga kuma haka din ne to ya aka yi gashi to shine amfanin sanin wannan ilimin rabi'an gaba ta hudu ta karshe ashharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan na farko akwai kitabu sabiqi wallahiq littafin kenan lil khatib al baghdadi shine guda ɗaya dai wanda malai kawo nan kitabu sabiqi wallahiq to da wannan muka zo karshen wannan karatun da yake har yanzu dai ba warware ni sosai ba ina magana a hankali kan yi magana saboda a samu a a yi karatun inshallah ina yi kamar magana ce nake ba kamar wa'azi ba kaga in kana wa'azi dole sai ka yi kara to ai ku kuna ji ko kira ina magana a hankali a hankali to sai a samu a cimma guri an yi karatun kuma ba a fama ciwon ba inshallah wani sai ya ta haƙuri kuma a ta yi haka nan wannan kuma shine karshen wannan fasali na farko mun zo za mu tashi fasali na biyu kuma shine na karshe a littafin duka har zuwa karshen littafin littafi ya kusa karewa يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله